العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن شاغ على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya haɗa mu a wannan majalisi namu mai tarin albarka a wannan rana ta takwas ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 kuma yau 25 ga watan hudu miladiya 2018 domin ci gaba da karatutukan waɗannan littattafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabi na 68 shagiduna ka'ab bin malik radiyallahu anhu a ƙarƙashin nukfar da take bayani akan takhallufuhu an ghazwati tabuka wato ƙin zuwa yakin tabuka da ka'ab radiyallahu anhu yayi an faɗa mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yaki ne da bai yi kama da wani irin sa ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiri shiri babba sakamakon nisan inda za a tafi daga madina zuwa tabuka tafiya ce mai nisa sannan kuma za a je a gwabza da mutanen da ba larabawa ba ne wanda a tsari sun fi larabawa kwarewa abin da ya shafi yaƙi da kuma tanadi sannan masarauta ce babba masarautar rum a lokacin a duniya su biyu masarautu biyu ake ji da su daga masarautar rumawa sai kuma masarautar farisawa annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗabi'a idan zai tafi yaƙi yakan yi jirwaye mai kamar wanka za a tafi gabas amma sai ya nuna yamma za a tafi to amma ƙarara saboda wannan yaƙin ba kamar sauran yaƙuka ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya tasrihi bai ta'ariri ba wato ya fito balo balo ya ce ga inda za a tafi to kabu radiyallahu anhu bai je yaki ba وصل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه حتى وصل تبوك النبي صلى الله عليه وسلم يا إساء دشيدا عندنا رياك إنساء حتى وصل تبوك حسيد سوق كي تبوك النبي صلى الله عليه وسلم يتفي ومكث هناك بضعة عشر يوما ومكث هناك بضعة عشر يوما النبي صلى الله عليه وسلم يزونا أشان تبوكا kwanaki goma sha wani abu annin su yi kwanaki goma sha wani abu a tabuka ya muddu basarahu wara as-sahra'i haythu ikhtafar rumanu annin su sama yana giggilmawa da idanuwansa wara as-sahara'i a daban sahara wato inda babu gidaje inda ƙasa ce haithu tafar rumanu a inda ruma suka ɓoye a ruman su mutanen kenan shi yasa ake cewa al-amrikan al-amrikanu al-afghanu sunan kasar kuma su afghan sunan mutanen kasar kenan kuma sunan kasar amma al'amrikan to sunan 'yan amerika kenan ita ko kasar amurka da larabci to su kuma rumanu ana ce ma kasar wani zubin sannan kuma ana ce ma 'yan kasar ita kuma kasar asalin sunanta arrumu to suka ɓaɓɓoye domin dama a yakin tabu kamar yadda aka faɗa aka sha ambata mana ba a yi shi ba ba a gwabza ba kafaran rumawa ɓoyewa suka yi suka gudu suka ji tsoro Allah madaukakin sarki ya jefa musu tsoro bayan tsoron wata ɗayan nan da Allah ta'ala ke jefawa idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai kai hari gari to bayan na wata ɗayan nan kuma sannan da aka je garin nasu sai suka ci gaba da tsorata sau da aka ce suka gudu ba su yadda sun yi gaba da gaba da musulmai ba faƙarrara an yakfula a'idan ilal madinati sau da aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam faƙarrara sai kawai ya yanke hukunci an yakfula a'idan ilal madinati da kawai ya cirato da rundunarsa su dawo gida madina tunda abokanan gaba sun tsorata sun gudu sai dama wakafa Allahu lumumin alqital shi yaƙi ba san shi ake ba sai idan ya zama tilas idan Allah ya anshi yaƙin yama masu imani to shine sai kaji Allah ta'ala ya ce wa kafa Allahu almu'minina alqitala Allah ya karbi yaƙi daga hannun masu imani ya musu so da ka su tafi su je su huta kawai وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من ذال سسمى iso madina lokacin da ya iso madina yana isowa ya fara hango dutsen uhud shi ya ce haza jabalu uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu sannan bayan an bayan ya shiga garin madina ya ce hadhihi taba ya ce ga madina mun iso وقوبل جيش العسرة بحفاوة بالغة aka fuskanci wannan rundina ta tsanani wato wato rundunar yakin tabuka ita ce jaishu al'usrati al'usra tsanani da wahala an faɗa mana dalilin da yasa aka kira rundunar da yakin da cewa ghazwatul usrati qur'ani ya kira ta da sa'atul usra saboda wahalhalin da aka fuskanta na tafiya to aka fuskance su bayan dawo wasu wato aka marabce su bi hafawatin balighatin da nuna farin ciki da girmamawa matuka idan aka ce hafawa shine ai maka duk abin da kake bukata na nuna maka girmamawa da nuna ana tare da kai da na nuna ana son ka shine ce yake cewa innahu kana bi hafiyya daga wannan kalmar ce innahu kana bi hafiyya annabi ibrahim alaihi salam da yake ba da labarin abin da yake magana da mutanensa bayan sun ce za su bayan sun ce za su za su kona shi a wuta walamma da khala rasulullah su sama almadina ta bada abin masjidi a dabi'a annabi sama idan ya dawo a sunnarsa in ya tafiya to ba gida yake shiga ba wa bada'a bil masjidi ya fara da masallaci ya shige raka'a biyu wannan sunna ce madiya ila yawmil qiyama ana buƙatar in son samu ne mutum ya tafiya ya dawo Allah ya bida bil baiti bal yabda bil masjidi ya raka'a biyu a masallaci kafin ya shiga gida fa salla fihi raka'atayn thumma jalasa lin nasi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'a biyu sai kuma kawai ya zauna don mutane su zo kowa na zuwa da minna wannan na zuwa barka da dawowa barka da dawowa فجاءه المخلفون sai waɗannan da aka bar su a gida ba su je ba sai suka zo dama an kasa mana su gida gida fatafiqu ya'taziruna ilayhi wa yahlifuna lahu fatafiqu sai suka rika ya'taziruna ilayhi suna ma annabi suna ba annabi sama uzuri wallahi ya ma'aikin Allah na so in je wallahi tallahi tunda aka tafi matata ka san ya ma'aikin Allah cikinta haihuwa koyo ko gobe shine nake ta jin tsoro kada sai na yi nisa a zo kuma haihuwar ta zo da rigima ai ya ma'aikin Allah wallahi tunda tunda kuka tafi ‘ya'yana guda uku duka ba su da lafiya wannan ya zo da uzurinsa wannan ya zo da uzurinsa wa yahlifuna lahu kuma sai su rantsi alhali kuma ƙarya suke munafukai ne وكانوا بضعة وثمانين رجلا سنكي متاني تمانين دون أبو فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم في أن السماء يكر إيه أبن دي بيين دقريس ييدا إيه shi yasa ai daga baya munafikan sai suna suka annabi sallallahu alaihi wasallam suna ce shine Allah ta'ala ce wa minhumul ladina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa uzunun shi qur'ani yace ka ce musu qul hu uzunu khairin lakum suka ce ai annabi sama faɗa a jini eh faɗa ka a faɗa maka ka yadda ne matsayin su ɗaya da kunne kawai shi duk abin da aka faɗa masa sai ya ji da an faɗa masa zai yadda in ka zo da uzuri sai ya ansa dama dama ka'abu a cikin ka'abu ka'abu bin malik ba ka'abu bin ka'abu bin zuhair afwan ka'abu bin zuhair ibnu abi sulma ɗaya daga cikin mawaka a cikin kasidar da aka danganta zuwa gare shi wadda aka ce ya zo wajen annabi sama bayan an ce ya zagai ya zo yana ba da uzuri ya ce cewa inni ataitu rasulullahi mu'taziran wal udhru inda rasulillahi maqbulu a wata riwayar wal udhru inda rasulillahi ma'mulu ce na zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam mu'taziran ina ba da uzuri bayan ya ce nubbitu anna rasulallahi aw adali shi an bani labari annabi sama ya ya ya ya ya min alkawari na azaba cewa duk inda nake a kashe ni duk inda nake a kawo ni ko a rai ko a mace ko da rai ko a mace to shine sai yake cewa inni ataitu rasulallahi mu'taziran wal udhu inda rasulillahi ma'mudu ni gani na zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam na zo in faɗi uzurina kuma dama na san uzuri a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam abun kula ne annabi sama inda aka bashi uzuri zai ansa shi kenan wa baya'ahum annabi sama ya karbi chaffar su cewa sun yadda shi ma'aikin Allah ne kun ga dama idan shugaba ya tafiya ya dawo to sai a da a jaddada mubaya'a shi yasa kuke gani har yanzu ai haka ake al'adun duniya al'adun shugabannin duniya duk lokacin da shugaba ya tafiya ya dawo to shine kake ganin an tsaya din nan a bakin jirgi a filin jirgin sama yana gaisawa da manya-manyan sojoji da manya-manyan 'yan sanda da ministoci da sauransu duka suna ƙara jaddada mubaya'a cewa da ka tafi muna tare da kai yanzu ma ka da muna tare da kai wastaghfara lahum annabi sallama ya nema musu gafara a wajen Allah wa wakkala sara'irahum ila Allah amma annabi sallama ya jibinta abin da yake boye a cikin zukatansu zuwa ga Allah shi kenan kaga manzon sun bai san gaibu ba liqa'u ka'ab ma'a rasulillahi sallallahu yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka hadu da ka'ab da wani ido ka'ab zai kalli annabi sallallahu alaihi wasallam alhali ka'ab bai da uzuri وجاءه كعب بن مالك فلما سلم عليه تبسم تبسم المغضب تبسم المغضب وجاءه كعب بن مالك شيغا كعب يازو فلما تبس فلما سلم عليه ديما النبي صلى الله عليه وسلم سلم تبسم تبسم المغضب sai manzon su sama yayi masa murmushi murmushin mutumin da ke cikin hushi wanda aka fusata al-mughdab wanda aka fusata summa qala lahu sai yace masa ta'al zo قال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه سينته إنا تفيا أهنكلي حتى جلست بين يديه حسيد نتيا أجبان النبي صلى الله عليه وسلم ينزق أبو كباد الأباري دكنسا فقال لي سيما ذا الله صلى الله عليه وسلم سيتي مني نيك أبو ما خلفك me hana ka kaje yaki tare da mu ya ka'abu alam takun qalib ta'ta zaharaka ashe ba na san kafin mu tafi ba kashi abin hawa azzahu nan abin hawa kashi abin hawa wanda zaka tafi ai akwai wala ala alladhina idza ma atuka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan an la yajidu ma yunfiqu to kaga akwai su waɗanda su annabi sama bai da abin da zai dora su akai abin hawa tabuka ko baya iya yiwuwa a tashi daga madina tafiya ta kai daga nan zuwa kebi ta kai daga zariya zuwa birnin kebi daga madina zuwa tabuka a ce a tafi a ƙasa so daga dole sai mutum ya zama yana da abin hawa kuma irin wannan tafiyar da ake ta da ya kamata kowa ya tambayar kansa abin da ake dabbobi ake ɗiba dole akwai akwai akwai akwai akwai akwai turai akwai extra sai an sami extra wanda za a ajiye su a matsayin safaya saboda mutuwa a hanya yanzu a tunaninku lokacin da ɗan fodiyo rahmatullahi alaihi yake amirul mu'minina da ɗansa muhammad bello idan za a aiko saƙo daga sakkwata zuwa zaria ake ba mota ba jirgin sama ba mashin doki ake kawo ake badawa tsarin da suke shine sai a ce to ya taho in ya taso daga sakkwato to ya tsaya a gusau in bai yi tafiya in ya yi tafiya mai yawa ya matsa ma kansa kuma ya ga dabbar tasa tana da lafiya to ya tsaya wajen sarkin gusau in ya tsaya wajen sarkin guzo ya ci zango in dokinsa yana da lafiya shi ke ne ya ci gaba da tafiya in dokinsa bai da lafiya ya aje sarkin guso ya bashi wani doki in ya guguso daga guso kila ya ƙara ganin akwai dama sai ya tsaya yan doto abin nan tsafi haka haka zai ta yi kafin ya taho zare ya fakila sai amfani da doki biyar wance ya mutu a canza mai wani wance ya mutu a canza mai wani doki ko raƙuni tsoro kamar za sun yi aiki alhali ka sai abin hawa na san ka sai abin hawa فقلت سينة بلا والله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا يتي والله يا ما أيكن ألا يد كفئي حكا تكي ناسا إني لو جلست عند غيرك دا أشي أقبان وننزو نابا كيبا من أهل الدنيا شكم متانا دنيا لرأيت أن سأخرج من شخصه بعذري ناسا زن يفتح daga ba da uzuri ya zama ba na fita daga hushin da ake yi da ni ولقد أعطيت جدلا kun sani ka sani ya ma'aikin Allah Allah madaukakin sarki ya bani iya magana ba a ja da ni a magana a kare wa laqad utitu jadalan kina walakinni wallahi laqad alimtu in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi alayya sai dai na sani wallahi da a ce zan baka wani labari na ƙarya wanda za ka yadda ka ansa da yushi kan Allahu an yuskhitaka alayya ni na san Allah madaukakin sarki kusa yake ya sa ya ba da labari na kuma kai fushi da ni wala in haddathtuka haditha sidqin tajidu alayya fihi ni kuma na sani idan na faɗa maka gaskiya wanda na san ba za ka ji daɗi ba game da abin da na faɗin inni la arju fihi afwallahi anni ni na san Allah zai yafe mini wallahi ma kana li min uzri wallahi ya ma'aikin Allah ba ni da wani uzuri ba ni da uzurin da ya hana ni in ji haka nan nake zuwa wallahi ma kuntu قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك yace na rantse da Allah ma kuntu qattu aqwa wallahi ban taba samun ƙarfi na tattalin arziki da ƙarfi na lafiya ba wala aisara sannan da yalwata ta dukiya minni hina takallabtu anka fiye da wannan yanayin da na ki zuwa yaki tare da kai ban taba samun ƙarfi na lafiya kuma in samu yalwa ta dukiya fiye da in ki zuwa wannan lokacin nan da naki zuwa yaki ba faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da na gama faɗa ma manzon sama sai annabi ya ce amma hadha faqad sadaqa amma wannan yayi gaskiya kum hatta ya qadi Allah fika tashi ka tafi har sai Allah ya yanke hukunci a kanka tashi ka tafi sai Allah madaukakin sarki ya yanke hukunci a kanka shikenan kaga ya faɗi gaskiya ya shiga jarabawa yanzu jarabawa ka abu zai shiga jarabawa da bai taɓa shiga irin ta ba a rayuwa kamar yadda za mu gani za a kai matsayin da annabi sama zai koma ya ce har matan su daina musu magana ya faɗi gaskiya amma yana cikin jarabawa Allah madakwai saki ya taimake mu Allah ba mu gaskiya Allahu alam